ya zama an yi nasiha a cikin to amma shi wato na zinarin da azurfan da bambanci da na yanzu to
wata jimani yadda zakati saboda su kudin yanzu kaga wato wajen kimar su so dewa in an ga dama sai a yi ta wasa ma da kimar ba kamar zinari da azurfa wanda yake su suna da kima tasu ta kansu ba wadda yake ba za ta yiwu a ce za a yi wasa da kima ba amma kamar wannan kudi na yanzu kagan an ga dama sai a yi ta wasa da kima ko dai a daure ya zama kima ta yi sama da gangan ko kuma a saki ta yiwu kasa da gangan to shi yasa da bambanci to amma dai ko da shi din da in an yi nasiha to ba ko in an yi da nasiha ba komai wanda yake yana da kudi a dukiyarsa a kudin wata ƙasa ne in ya tashi ba da zakka ya fitar a kudin wata ƙasa inda ya zama haka maslaha ce ga su waɗanda suka cancanci a basu in hakan ya fi maslaha ga waɗanda yake su suka cancanci a basu zakkar to ba komai shi ma to niyyar zakka wajiba ce wanda zai ba da zakka dole sai ya yi niyya da zai ɗauki dukiyarsa ya bayar a ƙarshen shekara ba tare da niyyar zakka ba to wannan zakka ba ta sare daga kansa ba tana nan a kansa shi ya sa ma wasu malaman ma suka ce ai ko da gaba ɗayan dukiyar ta sai ɗauka ya baya da niyyar zakka ba to ana bin sa zakkan nan duk sanda ya samu sai ya biya yana da dukiya dukiyar ta shekara zai ba da zakka zai ba da wato zakka ta dukiya haka zinari ko azurfa kuɗi zakkarsu ɗaya ne cikin arba'in ko rubul ushiri to a maimakon ya ba da ɗaya cikin arba'in ɗin nan sai ya ɗauki ma dukiyar gaba ɗaya ce shi bara ya kyauta da ita bara ya kyauta da ita ba zakkar ta waje ba a kanta bai fitar da zakkar ba to ya kyautar nan ba da niyyar zakka ba bai hada da niyyar zakka ba cewa to shi da zakkar da abin da yake ba zakkar ba ma duk ya baya a'a shi ya dauka kawai ya yi kyauta to wannan zakkar ana bin sa ko ya dauka ya sadaka da ita haka to ana bin sa zakkar wannan zakkar sai ya fitar da ita tunda yake shi san da ya ba din bai niyya ba amma idan ya hada da niyyar zakka shi kenan ba abin sa to to wa tafriqatuha haka nan wajibi ne a raba zakka bil mawdi' allazi wajabat fihi a gurin da ta wajaba a inda yake ta wajaba a nan ake raba ta kada a ɗauke ta a kai ta wani waje sai ko idan ya zamo a wani wajen akwai talakawa wa'anda yake sun fi talakawan wajen da ta wajaba tsananin talauci to wannan sai a ciri mafi yawa ga su wa'yancan talakawan na can wajen in ya so a raba kaɗan a nan kuma ladan kaiwa ba wai daga cikin zakar za a bayar ba a'a daga baitulmali ne sai a bayar daga baitulmali amma ba a ce a cikin zakar za a ɗiba ba tun na ɗiba cikin zakar an rage kenan ta yi ya zama ladan kaiwar ya kai wajen rabi ma dangane da nisan wajen ko ya zuwa wajen to shi yasa aka ce daga baitulmal za a ba da ladan kaiwa in ya zama kuma abinda za a ba da zakar wato kamar dabbobi ne ko abinci zakar noma ce to ya sai a siyar a nan in ya so a ɗau kuɗin aje can inda za a ba da zakar a siya a baya a sai irin wannan abin dabbobin ko irin wannan noman kayan noman a bayar da zakat su haka tunda kai kudin daukan kudin haka so da yawa ya fi sauki daukan kudin so da yawa haka ya fi sauki sai dai in ya zama an gamu da irin halayen da yanzu kamar nan muke ciki ko inda wani lokacin tafiya ma da kayan har ya fi sauki fiye da tafiya da kudin mako to la ya juzu naqaluha anhu a cirar zakar daga inda ta waje ba baya halatta baya halatta a ciri zakka daga inda yake ta waje ba a kai wani waje illa an yakuna mawdi'un akhar bihi fuqara'u sai ko idan ya zamo ga wani waje wato wannan ya kunu din kana ce wadda take cikakkiya mai ma'anar yujadu sai ko in an samu wani waje daban wanda yake akwai talakawa a cikinsa
daman wanda yake sun fi tsanin talauci sun fi tsananin talauci fa innahu yu'ta minha wato daga waɗanda suke wajen da zakat ta waje ba fa innahu a wannan halin lamarin da sha'anin yuɗa min ha za a bayar daga cikin zakka ɗin nan fi mawdi'il wujudi a inda yake ta waje ba a ba da kaɗan wa yunqalu aktharuha lil a'dami lilla adami a ciri mafi yawan a kai wa waɗanda yake su sun fi tsananin wahala sun fi bukata sai a ɗauki mafi yawa daga cikin zakkar su a kai musu to to alhamdulillah to ya isa amma da karhanci a matsabar imam malik in aka ce za a ba da kuɗin to ya isa amma akwai karhanci in hanafiyawa ne suka ce ai wanda zakka ta hau kansa ta wani abu in ya ɗau kuɗi ya bayar ma wannan ba magana karhanci amma da shafiyawa da malikawa su sun tsananta cewa abinda dai irin abinda mutum yake da shi wanda zakka ta waje ba a kansa a cikinsa to ya baya ba ya ce ai bara ya ba da kuɗin ba don mai yiwa cewa ya ba da kuɗin ko akwai wata munakisa da yake so ya yi ko Mhm, ana hangen cewa akwai munakisa kuma kamar imamul gazzali akwai eh, wata tambaya da aka yi masa to yake ba da ansa shine ya kawo misalin irin wannan ya ce su shafiyawa abinda suka duba shine cewa tun da an ce zakkan nan ka fitar a irin wannan nau'in me za ka ce za ka fitar a wani ko da kana ganin dukiyar za ta toshe talauci kam a in ka ba da kuɗin haka zai taushe talauci kamar wannan tunda baka san asirin da yake cikin haka ba Mhm, ba san asirin da yake cikin cewa haka ba da yake misalin wannan kamar mutumin da yake ya ya zauna a waje ya samu mahaifinsa ya zauna a waje ya yi gida a waje to a wajen akwai micizai to amma shi mahaifin yana da wani asiri na micizan akwai wani irin nau'in turare da koyaushe shi yake sawa a gidan nan sai ya zama zai ba su da ikon zuwa wajen to sai waɗannan nasa wasiya cewa to kaga gidan nan ko da bayan raina in za ka zauna ka ringa sa irin turaren nan irin turaren nan da kaga ina sawa ka ringa sawa to shi dan mai yiwa idan yayi karambani ya ce a wani wataran yayi karambani ya ce a za ga shi yanzu ma an samu wani turare wanda ya fi irin wanda baba yake sawa kanshi tun da dai watakila abin da ya sa ai baba ya ce ringa sa turaren nan saboda kanshi ne to bari in sa wannan kaga mai yiwa shi wannan turaren ta ya fi wancan din kanshi amma kuma ba wannan asirin na magani a cikinsa in ya sa sai ta yi miki zan su zo wajensa in ji gazali shehu imam eh, hujjatul islam gazali mhm. to الرحمن الرحيم faslun to faslun wannan fasali ne idza azala zakata idan iza azalar zakata idan wanda zakka ta wajaba a kansa ya ware zakkar daga cikin dukiyarsa inda inda hauli yayin cikar shekara daidai sanda she- shekara ta cika sai ya ware zakkar to fada'at sai kuma ya zamo zakkan nan wadda ya ware ta tozarta ta bata
lam ya lam yazman to ba zai biya ba wannan da aka ce fara'at ya nuna kowane irin nau'i ne daga nau'o'in tozarta matsalan gobara ce ta same ta ta cinye ta ko ko barawo ne ya ɗauke ko ruwa ne ya tafi da ita ko abin da ya kama da wannan to duk dai wannan in dai ya zamo daidai shekaran nan kafin a ce an bi shi ya ware to ba ba zai biya ba don cewa da ba da ita ga wanda suka cancanta ba in dai ba an gano cewa ya yi sakaci ne ba wajen ba da ita to wannan ne za a ce ya biya amma in dai ba ya yi sakaci wajen ba da ita ba gashi daidai sadda ta zama wajibi a kansa ya ware ta to aiko shi kenan Ah, ba komai akan malakomunan malakomunan to
wa in azalaha Idan- ba'da hauli idan ko ya ware ta idan ko ya zama ya ware ta ba'da alhauli bayan cikar shekara wadina to sai ta bata wato bayan da shekara ta cika ya zama kenan an bi shi an bi shi kafin ya ware ta sai kuma daga baya ware ta to ramina a wannan halin sai ya biya a wannan halin in ta bata sai ya biya saboda ne saboda kamar ya nemi ya musun abin da yake kansa ne da farko tunda cewa aka yi daidai cikar shekarar ya ware cewa aka yi daidai cikar shekarar ya ware to tunda ya ji warewa sannan kamar yana nufin musu ne ko yana dan jin wani musu ko abin nan shi yasa aka ce yanzu idan da ya ware ta din kuma sai ya zama wani abu ya amfa a kanta to sai ya biya sai ya biya
wa in azalaha to idan ya ware ta idan ya ware zakka thumma thumma dha'a asluha sannan asalinta ya tozarta aw la ihrajiha kafin ya fidda ta fa innahu yadfa'uha lil lil arba' lil arba'in to sai ya ba da ita ga wanda yake sun cancanta ba ya ce to ai tun da dukiyar ta bata ai ba komai ba bara ya rike ai shi ma yanzu ya zama talaka ta yi ya zama talaka ko ko bai zama talaka ba yana da wata dukiyar da da banban da wannan amma dai ita wannan asalin ta ya tozarta to tun da dai yake ya ta shekarar dukiyar zakar ta wajaba a kanta zakat tana wajaba ne daidai cikin shekara ba sharafi ne cewa yanzu ya zamo dukiyar tana nan ba irin shi yasa da zai kashe dukiyar tasa ma da kowane irin nau'in kashewa bayan cikar shekarar kafin ya bayar ai ana bin sa zakkar dama ai ana bin sa zakkar shi yasa a yanzu da yake a, bayan ya ware zakkar kafin ya bayar sai asalin dukiyar kuma ta alaka ko sacewa kai ko gobara ko wani abin da ya kama da haka dai to wannan wanda ya ware din ya zamo shi yana nan to sai ya dauka ya bayar ga wanda suka cancanta ba ya ce bara ya rike ba ehem, bayan ya ce ko shi ai ya zamo ma ai shi ma ya cancanci a bashi zakka ta yi a bashi daga zakkar amma ba wannan tasan ba ba wannan tasan ba ya cancanci a bashi daga zakka in ya zamo fakiri amma ba wannan wanda shi ya fitar ba to
ومن مات قبل إخراج الزكاة wanda ya mutu wanda yake yana da dukiya zakka ta wajaba a kansa sai zamo ya mutu kafin ya fidda zakkar أو أوصالها to fa innaha ita wannan zakkar تؤخذ من رأس ماله ana rukwanta daga ra'asul malin daga ra'asul mal wato ba za a ce za a dubi cewa zakkan nan sai ya zamo abinda duk za a fitar bai haura sulusun ba ko ga iyaka a'a ko nawa ne ya kama zakkan nan dole za a fitar da ita zakkan nan za a fitar da ita wanda duk ya mutu akwai zakka a kansa sai an fitar da zakkan nan yahan za a fitar da zakkar daga cikin dukiyar tasa kuma daga ra'asul mali ba wai za a ce iyaka sulusun dukiyar ba a'a ko wani abin da ya kaba da haka ba kamar wasiya ba ce da ya ko wa'insu abubuwan kamar su tadabiri da ya wanda za a ce ba za a yadda su haura sulusun dukiyar ba to wannan da za a ce akwai wani abu akan dukiyar inda dai haka dama ai duk zakka ba wata wadda yake ta kai sulusun dukiya ko duk nau'o'in zakka zakka ta dukiya haka kuɗi ɗaya ne cikin arba'in kashi ɗaya ne cikin arba'in sai yasa dama bata kai sulusun ba to da a ce akwai waɗansu abubuwa sun faru a kansa bayan mutuwar tasa ko akwai wasu masu suka wanda da ba a sani ba ko abin da ya kama da wannan to ba za a kula da cewa ai yanzu bashin nan ya ci karfin dukiyar ba za a rika sai dai idan ya zamo daman bashin a kansa yadda yake a wancan wakacin ya kai matsayin ya zamo ba zakka a kansa a wannan dukiyar kamar ya zamo ba shi da wata urura wadda yake za ta tsaya mukabilin bashin Mhm. amma matsalar ana binsa bashin eh, miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu shi kuma gaba ɗaya da ya mutu ya bar miliyan ɗaya ne da dubu ɗari hudu to amma yana da wani gida wanda ba eh, wani tafkekin gida wanda shi kaɗai ya isa ya biya wannan bashin kaga daman zaka ai ta hau kansa tunda yana da abun da zai yi shi yasa yanzu masalan dan an ce daga mutuwarsa cewa za a fara dubo masu bin sa bashi a biya su to ko da an ɗau wannan dukiyar ta sama gaba ɗaya dai an biya bashin nan zakkar miliyan ɗayan nan da dubu ɗari hudun da bai bayar ba dole ana bin sa a wannan gidan kafin a ce a yi maganar rabawa in kima za a yi masa sai an dubi wannan zakkar za a fitar zakkar wannan dukiyar haka da ya mutu ya bari Ah, wannan ba- ah, wannan zakar dukiyar da yake ya mutu ya bari tunda zakata wajaba a kansa a cikinta Mhm, zakata wajaba a kansa a cikinta wannan bashin ko da yake yanzu masalan ta yi an ɗebi kuɗinsa haka wanda ya mutu ya bari an biya bashin tunda daman cewa aka yi abinda ake farawa kafin a yi maganar gado ko wasiya sai an fara biyan bashin in imru'un qad qaddara al-mununa kufina summa udiya diyuna wa ba'da zatuna fazul wasiya wa yaqul mira su silbakiya idan mutum qad qaddara al-mununa an kaddara masa mutuwa kufina farko abin da za a fara dubawa a cikin dukiyarsa a duba a ga wahalce-wahalcen kai shi sa shi a kabari eh ba a samu wanda za su yi ko ba a sami yadda za a yi ba dole a ɗiba a dukiyarsa a yi masa to bayan nan ko su ma'udiyar diyona sannan duk bashin da ake bin sa a biya wanda ma malamai suka ce inda ma ake cewa a gabatar da mu'unatu tajhizi wato harshen binnewan akan bashi sai in ya zama bashin nan bai jingina ba amma idan sai da ya bada jingina ya karɓo bashin to abin da yake haƙƙi a fara karɓo a fara biyan bashin a karɓo abin da ya bayar jingina tunda ga al'ada an san wanda duk ya karɓo dubu ya ba da jingina wani abu to abin nan da ya bayar jingina ya fi dubu ba a ba da a jinginar abu a karɓo bashi fiye da kimarsa ga al'ada
ويسحب في صدقة في صدقة التطوع السر don so boyewa a cikin sadakar da yake ta ta ɗauki duk wani abu da bawa zai bayar nafila ba wajibi ba to abin da ya fi ya ɓoye inda yake wannan nassin qur'ani ne in tubdu sadaqati fa ni'im ma hiya wa in tunfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa nukaffir ankum min sayyi'atikum to وصرفها إلى الأقارب haka nan kuma sadaka wadda take ta tsawuyi an fi son bawa wanda zai ba da ita ya ba da ita ga waɗanda suke yan uwansa ya ba da ita ga yan uwansa wanda ya ɗau sadaka ta ta ɗau'i ciyarwa da zai wanda yake ba wajiba a kansa ba ya ba ga ɗan uwansa to wannan ya samu ladan- lada biyu ga ladan ciyarwa saboda Allah ga ladan sada zumunci in ko ya bayar ga wanda yake bare to ya samu lada ɗaya ya samu ladan ciyarwa kawai a ce ba da ita ɗin kenan ga ɗan uwan ya fi fiye da ba da ita ga wanda yake a bare wanda yake nesa to والجيران hakanan an so ita zakka wadda take a ita sadaka wadda take ta nafila a bada ita ga makota mutum ya fara baiwa makotansa kai ya zama ga makotansa suna bukata ya ɗauka ya ce zai kai wani waje nesa a'a in ya haka ya samu ladan amma dai ya tozarta wa kansa abu mai yawa ya bayar ga makotan nasa ya fi masa ita ku ita ma zakka ta farilla to su ma makotan sun cancanta a ciki ba wai ba su cancanta ba illa iyaka kai ya ce zai keɓance makotan nasa da ita saboda za a dubo abin da ya sa ta farilla aka ce kai ya ce zai keɓance makotansa da ita domin ana hango kai ya zamo akwai wata manufa ta zuciyarsa a ciki ko yana so su dawo abin da yake nasu ne amma yana so su dawo kuma suna ganin girmansa da shi amma da take ta nafula daman ai ba nasu bane ba nasu ba ne nasa ne an ce dai an so ya ba su ne in ya ba su shi kenan amma ta farilla zakka ta farilla dama wannan ai haƙƙinsu ne haƙƙinsu ne ya ba su to kuma in yace zai bayar ga makotan mai yiwa yana yin haka ne dan su ringa girmama shi ko su ringa ganin ɗaukakarsa a wajen shi yasa aka ce to ya ba su amma kai ya ce zai keɓance su ya ba waɗansu ma wanda suke na nesa don kai ya zama ya tafi da dukiyar a cikin wani abu ya ba da zakar a cikin wani abu wanda mai yiwuwa yana da wata manufa ta su a zuci a ɓoye kamar yan uwansa ma ya iya ba su daga zakka amma kada ya keɓance su da ita yadda a can aka faɗa a cikin mahutasar cewa wal batu ya halatta wanda zai ba da zakka ya sa wakili amma son haka wanda zai ba da zakka ya wakilta wanda zai raba zakkar daga gare shi ba shi ya raba ba waƙar ta jibu akwai ma inda istinabar ya sa wani ya raba zakkar a maimakonsa za ta zama wajiba idan ya musu shi zuciyarsa za ta saurari a gode masa idan ya fidda zakkan nan ya bayar zai saurari wanda aka ba zakka din ya gode masa yadda in ba in bai gode masa ba ba zai ji daɗi ba har wato yana duban cewa abin da har yau dukiyarsa ce wanda shi ko ba tasa ba ce wannan in faɗa masa cewa a dukiyar tasa to ita ba tasa ba ce lalle in dai lokacin ya ga fa waɗanda su ne masu ita su ne suka cancanta to shi ya sa ko zai ringa dubo kwakwara ko zai ringa gori akan ya bayar to duk anan wakat ta jibo sai zama ta waje ba to kuri halahu da izu ta hasisu a karibihi an ki shi wanda aka ba rabban ya ce zai keɓance yan uwan mai dukiyar ko ko shi yan uwansa wanda wannan lamirin tari ya zama ya koma kai shi kansa wanda aka ba rabban ko ko shi mai dukiyar wanda aka ba shi rabon zakka kai ya ce yan uwansa kawai zai ba haka karahiya ne in yi haka ba wai bata isa ba ta isa amma da ya aikata karahiya haka nan kai ya ce zai keɓance yan uwan mai dukiya da zakkan nan ya ce yan uwan mai dukiyar kawai zai raba zakka saboda in yi haka kamar yana son baɗi ne a sake ba shi wakilcin tun da aka je aka yi godiya kaji kenan wato ya gyara kansa ne kenan wanda shi ya sa a sannan to haka kuma shi kansa mai zakkar ya ce zai keɓance yan uwansa da ba da zakka karahiya ne in da ya zamo ba wanda shi da su ne yake wajibi a kansa ba amma waɗanda shi da su yake wajibi a kansa wannan ba ta isa masa ba ya ɗau zakka ya bayar ga makusancinsa wanda wajibi ne shi da shi to wannan zakkar ba ta isa masa ba amma a masabar mu akwai riwaya biyu inda mace ya zama mace mai kudi ce zakka ta wajaba a kanta ta ɗauka ta ba mijinta to wannan zakka ta isa mata ko bata isa mata ba inda a can a mutasar ke faɗa wa fi ida'i zaujati zaujaha riwaya ta ni akwai riwaya biyu a masaba a cikin mace ta ba da zakka ga mijinta wasu sun ce akwai riwaya cewa ta isa akwai riwaya cewa bata isa ba wanda suka ce ta isa dai suna duban cewa to ai akwai hadisin abdullahi mas'udi a matarsa zainabu zainabu mata abdullahi mas'udi na ta je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi tace tana son ta fidda sadaka wa za ta ba ga mijinta ba shi da komai sai sai annabi ya ce ta ba shi to kaga aka nuna mata cewa ta bayar to suka ce to ai ko da ta farillace ta dauka ta bayar ai ba ko cewa daga ba mai yiwa shi ya dauka a cikin abin da ta bayar din nan ya bata a cikin ciyar wata da take wajibi a kansa ba ta warware zakkar da ta bayar ba tunda kowa ya bayar ne ta wata fuska ita ta bayar ne cewa zakka ta wajaba a kansa kuma a kanta kuma cewa shi wannan fakiri ne ya cancanci a bashi shi kuma ya bata ne kan cewa matarsa ce shi yasa kowanne da fuskarsa don ko suka ce a'a ai kai ya zamo ta bashin ne da tunanin cewa ko hangen haka shi zai ƙara yalwatawa a cikin nafakar da yake bata kaga ta yi ne dan kanta kenan shi yasa a masaban mu akwai ruwaya biyu abu abdullahi muhammad ibn ismail al-buhari ne sahihi shi a wajensa ce ya inganta buhari yana da masabarsa ko yana da zaɓe-zaɓe da yawa wanda suke nuna cewa dai shi mustahidi ne mustaƙilli ɗaya daga ciki shi wannan matsalar cewa mace ta ba mijinta zakka ya ce ya yi daidai in dai mijin yana cikin wanda suka cancanci zakka ita kuma zakka ta waje ba akan ta aiki kenan sai ta bayar sai ta bashi to ita zakka wadda take ta taɗawu'i zakka wadda take ba wajiba ba santa ya karfafa a watan ramadan an fi son a yi ta a watan ramadan fiye da kowane lokaci yadda ya zo a hadisi ingantacce cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ba san da yake ya fi yawaita baiwa kamar idan watan ramadan ya zo shi yasa watan ramadan an fi son a yawaita daga sadaka ta tadawwi a yawaita daga sadaka ta tadawwi a cikinsa to ai shi kenan a a to a a eh to idan ya zamo idan da so samu ne a ce akwai hanyar da za a bi wadda yake za a ba su koda ta nafilar su amma in ya zamo za su gabatar da ita su bayar saboda wannan dalilin to idan dai ya zamo ai a kusa ne akwai kauli ko da a musamman wanda yake mai karfi da cewa ta inganta ko kamar in ya zama bai fi wata ɗaya ba kamar ya zama a watan shawwal ne zakar za ta waje ba a kansu amma idan ya zama misalan sai watan muharram zakar za ta waje ba shekarar za ta cika shi ko mai dukiya da ya gabatar tun a watan ramaran ai wannan bai daidai ba saboda akwai bambanci ko da akwai waɗanda ya je sun tafi hakan haka daga malamai amma mafi yawan malamai a sannan in ya zamo bambancin da yawa sun tafkan cewa bai isa ba don koda masabar shafi'awa wanda su daman kauli ɗaya akwai kauli da cewa a gabatar amma cewa suka yi kamar wata guda yadda suyudi yake fada a cikin kaukabo ko wa hukumu na shari'i in ta gayyara ila suhulatin li'amrin azura ma qiyanil wajibi amma qiyanil sababil asliyi sam biro husatin ka akali maitin wasalam wa qabla waqatin az-zakata adda ba da zakka kafin cikar shekara ruhusa ne ruhusa ne kuma wannan ruhusar asali a wajen su shafi'awa mubaha ce shine a can walƙasar wal isdara izla jahada hatiman mubahan mustahabban wa khilaf aula wa illa fa zimatun turab shi yasa shi wannan a wajen su mustahabbi ne saboda akal maitin wannan hatman wajibi ne salaman ko mubaha a ruhusa ce wadda take mubaha wa kabla lokacin zakata adda wannan mustahabbi ne to amma kada ya zamo ya haura wata biyu ko wata uku ko da masabar shafi'awa a a wannan ya jinkirta ta sai wakacin yayi ai ba daidai ba ne idan hukuma ce zai ba ta jinkirta zuwa wakacin ba ne amma shi ya jinkirta ta zuwa wakacin ai ba daidai ba ne ai ba daidai ba ne gashi an ce idan ya jinkirta din ko da wani abu ne ya samu dukiyar da ya fitar sai ya sake biya saboda cewa jinkirtawa ba daidai ba ne to to alhamdulillah ya ba shi wanda ya kawo a to wannan kuma ayi masa isani ne amma dai kada ya zamo shi wanda ya kai din ya dauka cewa an ba a bashi ba bai ai daidai ba inda zai dauka ba ai daidai ba to ya zama ma ba daidai din ba ne a bashi tunda in yana bukatar cewa sai an biya shi ne akan rabawar to ko dai ya zama na a dauka cewa yana cikin amilin zakka a ware masa daga ciki da sunan amili amma ba cikin wanda yake ya fitar dan ya bayar ga mutane ba ko kuma ba amilin zakka ba ne shi wanda ya wakilta shi ya raba ma zakkar ya biya shi amma ba a cikin wannan din wanda ya bayar ya ce an ba a bashi an yi ba daidai ba amma idan shi ne ya masa ta wannan aiki ya kyautata masa ya masa abu ne wanda yake ya ji daɗin sa shi kuma ya masa nasu ya masa nasu to wannan ba komai to wannan babi ne na hudu a cikin hukuncin azumi na'am wa huwa imsaku an shahawati wato saumu shi- azumi shine rukuni na hudu daga rukunan addini bayan shaidawa da sallah da zakato kuma sai azumi asalin kalmar saumu tana nufin kamewa wa huwa al-imsaku shine kamewa an shahawati daga baki ɗayan sha'awace sha'awace an shahawati badani daga shawa baki ɗaya shawace shawace na ciki wal faraji farji.
da kuma na faraji na'am baki ɗaya shawa na ciki da kuma na faraji na'am yawman kamilan Ah, asalin kalmar somu tana nufin zarar kamewa kamewa ma daga komai wanda yake an rike shi an hana shi tasarrufi za a ce an masa saumu kamar yadda mawaƙi yake cewa hailun siyamun wa hailun gairu sa'imacin tatal ajaji wa uhura ta alikullu jama hailun siyamun akwai wa'insu dawakan wanda yake an ɗaure su wa hailun gairu sa'imacin wa hailun akwai kuma su dawakan wanda su ba a ɗaure su ba akwai dawakan da ba a ɗaure ba to asalin kalmar saumu tana nufin ɗaurewa ashe ne azumi kamar ya ɗaure kansa ne daga sha'awa sha'awace guda biyu sha'awar ciki da kuma sha'awar farji na'am to na'am yawman kamilan yini cikakke daga hudowa alfijir har zuwa faduwar rana na'am biniyati taqarrubi ila Allah ta'ala da niyyar ibada da niyyar ibada zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala dan mutum ya kame ba da niyyar ibada ba wannan ba a ce ya samu azumi ba na'am wanda yake ya kame da niyyar ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ake cewa wato yayi azumi shine mai azumi na'am fi ghairi zaman al-haidi a cikin wani zamanin haira na'am mace tana cikin yin haira ta ce za ta yi azumi kama azumin bai wajaba ba a kanta a yayin nan hari za ta yi sai bayan hairar ta rama Ita ce za ta yi azumi, ita ce cikin jinin haira to wannan azumin da ba ta ce kuma ta yi sabo ta yi sabo babba kuma azumin haka ba ta ce ne bai zama da komai ba ta sa fi gairi zamanin hairi a wani zamanin haira ba a yin azumi a cikin jinin haira to ko jinin biki jinin biki shi makuncin sada da hukuncin jinin haira
wa ayyaman a'yadi wa ayya to uhu, wa ayyamil ayadi a wani kwanukan idoji ba a yin azumi ran idin karamar sallah ba a azumi ran idin babbar sallah haka nan kwanaki biyu da suke ran babbar sallah to duk wa'annan ba a azumtar su ba a azumtar su
walissomi thalathatu arkanin shi azumi yana da rukunai guda hudu azumi yana da rukunai guda hudu thalathatu wato salasatu Na'am.
to yana da rukunai guda uku azumi yana da rukunai guda uku na'am al'awalu rukuni na farko al'imsaku anil mufadirati kamewa daga dukkan abin da zai bata azumi duk Na'am.
abin da zai bata azumi ya zama mai azumin ya bar aikata shi na'am kal jima'i kamar saduwa da mace wa ikhrajil maniyyi ko kuma kokarin fidda mani wal ba fitarsa maziyyi ba na'am ba hurujil maziyi ba ba hurujil maniyi ba ba wai zara fitan maniyin ba dan maniyin ne ya fita daga gare shi ba shi ne ne ya fitar da shi ba Na'am.
wannan ba komai shi yasa wanda ya mafarki a yinin ramadan azumin sa yana nan Na'am.
wanda ya mafarki tunda wannan huruji ne ba ihraj ba ihraju ba na'am khuruju abu ya fita da kansa ihraju ko a fito da shi a fito da shi khuruju masdarin haraja ne ihraju ko masdarin a haraja ne na'am to wal maziyyi haka nan kuma rashin fidda mazi Na, wa- a kada ya kokarin fidda mazi dan mazi ne ya fita da kansa wannan ba komai Na.
dan mazi ne ya fita da kansa ba tare da wani sababi na daga gare shi ba to wannan ba komai na'am wal au'i da rashin fidda amai ba wai aman ya fita da kansa ba dan azban ya fita da kansa shi ma bai warware azumi ba amma kada a jawo aman aka jawo azu- aman aka yi shi wannan ya bata azumi na'am wa isalil akali wash shurbi da kuma barin da ci da sha abinci ko abin sha aw ghairihima ila ko wani su ilal halki zuwa makogoro na'am
kada a sada abin da yake abinci ne ko abin sha ko wani su ma Na'am.
kamar ah, hayaki a Na'am.
sada shi zuwa makogoro Na'am.
to a bar haka min al fami daga baki ne ko Wal daga anfi.
hanci na'am wal uzni ko daga kunne wal aini ko daga idanu na'am الثاني na biyu daga rukunan azumi النية niyya نعم فلا يصح الصوم بدونها فرضا an fala ya suhu saumu biduniha azumi baya inganta ba tare da niyya ba azumi baya inganta in ba niyya kafin azumi ya inganta dole sai an yi niyyarsa نعم to faran نعم فرضا uhu ne أو نقلا أو- أو نفلا uhun faran azumin na farilla ne au na filan ko na nafila wato azumin ko na farilla ne ko na nafila ba makawa sai an masa niyya sannan yake ya inganta نعم ويشترط فيها an shaɗanta a cikin niyyar nan أن تكون معينة ta zamo a bar ayyanawa نعم wato a nan akwai wasu matsaloli guda uku akwai matsalar da ake kiranta ta'ayinun niyyati shine ayyana nau'in azumin da za a yi in mutum zai azumin ramadan gobe yi niyyar azumin ramadan cewa daga ramadan ne zaran niyyar azumi kawai ba tare da ya nuna na ramadan ba wannan ba zai isa masa daga azumin ramadan ba in zai azumin arfa gobe ne arfa zai azumin arfa ya niyyar cewa azumin arfa in ya niyyar azumi kawai zai samu azumi ne na nafila amma bai samu azumin da yake ya kai matsayin na arfa ba sai ya ayyana to wannan shine mas'alatu ta ayyinin niyyati kenan akwai sabani tsakanin malamai akai نعم Mhm, mu dai a masawa mu yanda aka fara faɗa haka yake amma akwai masawa da yake sun tafi zuwa cewa ayyana niyyar azumi ba lalle bace in mutum ya niyyar azumi ya tashi da kowane irin azumi wannan azumin ya isan masa in ya za ya za ya az- niyyar azumi kamar a masabar Abu Hanifa ko da watan ramadan ne masalan ma mutum ya niyya cewa shi gobe zai azumi ne na nafila ko na ramuwar azumin da ya sha bara ko wani azumi na bakanta to duk dai ya inganta gare shi daga azumin ramadan wannan nafilar bai tai ba hakanan ko ramuwar da ta ba wannan ramaran din na wannan shekarar shi ya azumta a masabar abu hanifa wanda ita ke kira ta'ayinun niyyati akwai kuma mas'ala ta biyu tabiyitun niyyati akwai kuma ta uku ita ce tajdidun niyyati duk wannan matsalolin guda uku akwai sabani tsakanin malamai a cikin su na'am yanzu dai an magana kan ta'ayinun niyyati ayyana niyya na'am bi an bi an yanwiya ada'a fardi ramarana ramadana masala makan shi ne kamar misali ya niyyar cewa wannan azumin da zai zai ne da ba da farilla ramaran ba ramuwa ba ce a daɗi ne kuma na farilla na ramaran in yi niyyar bakanta ba ta isan masa ba in yi niyyar ramuwar ramaran bara bai isan masa ba a masabar mu na'am mubayyatatan kuma sharaɗi na biyu na niyyar ta zama an kwana da ita wato ya zama ya yi niyya kafin hudowa alfijir shi ne ma'anar tabiyitin niyyati kenan Mm.
wannan ita ce mas'ala ta biyu daga cikin mas'alolin wannan babu Mm.
tabiyitin niyyati Mm.
kwana da niyyar azumi na'am to fala tasihhu naharan yin niyyar azumi da rana bata inganta ba mutum Mm.
sai bayan alfijir ya keto da aka ce da rana ba wai ana nufin bayan hudowar rana ba Mm.
a'a bayan hudowar alfijir ana nufin rana ta shari'a a nan ba ana magana ne kan rana ta lugga ba rana ta lugga sai rana ta fito rana ta yi. rana ta shari'a ko da zarar alfijir ya keto rana ta yi dare ya fita Mm.
to ana ana nufin rana ta shari'a ne dan ana magana ne a shari'ance ba a lugga ba na'am to shi- eh, wanda ya niyya azumi bayan alfijir ya riga ya keto wannan niyya tasa ba ta yi ba na'am jazimatan ahan wato kuma wannan shi ma a masabar mu ne yake haka na'am masabar imami shafi'i su sun tafi zuwa cewa akwai inda niyyar azumin bayan hudowa alfijir yake ya inganta akwai inda bai inganta ba suka ci azumin da yake na farilla dai wajibi ne a masa niyya kafin hudowa alfijir azumin da yake ko na nafila a iya barin sai bayan alfijir ya hudo ma a yi niyya ba komai dan an yi niyya bayan hudowa alfijir ba komai azumin ya inganta an fi son dai a yi niyya kafin hudowa alfijir din ko a wajensu ko da a na nafila da suka je yin niyya bayan hudowa alfijir ta isa amma an fi son a yi kafin hudowa alfijir sai dai idan mutum ya bari ma sai bayan hudowa alfijir yayi ta isa masa wato su hujjar su in bai ci komai ba daman sharaɗin ne zama bai ci komai ba bai aikata wani abin da zai hana ingancin azumin ba Mhm. su hujjar su mu dai hujjar mu babba ita ce hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la siyama liman lam yubayyitin niyyata min al-layli ba azumi ga wanda yake kwana da niyya azumi tun dare shikenan tunda an kore ingancin su- a shikenan sai aka dauka kan cewa da na farillar da na nafilar duk ɗaya ne na'am dole a kwana da niyyarsa su ko shafi'awa suka ce to wannan hadisin haka ne ya zo amma kuma mun ga hadisi ingantacce wanda aka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shiga wajen Aisha da safe ya tambaye ta kuna da abinci in ta ce akwai sai ya ce to a kawo sai a kawo masa ya ci in ta ce babu sai ya ce to shikenan zan yi azumi sai ya dore da azumin sa kaga shikenan da can bai niyya azumi ba sai a sannan Eh.
wanda bayan hudowa alfijir ne na'am to shi yasa shafiyawa suka ce to ashe wancan hadisin cewa la siyama liman lam yubayyitin niyyatan min al-layl sai a dauka bisa cewa azumi na farilla ake nufi na'am a wannan kuma hadisi da ya zo daman gashi ya zo a fili cewa azumi ne na nafila shi yasa sai kowanne a bashi a matsayinsa azumi na farilla ba za ta yi a yi shi ba ba tare da an yi niyyar kafin hudowa alfijir ba azumi na nafila ko a iya yin niyya bayan hudowa alfijir ma har zuwa walaha madaukakiya Na'am.
duk lokacin niyyar azumin nafila ne na'am hanafiyawa ko suka ce ai azumi duk a wajen hukunci ne yake ya bambanta amma a tsarinsa ai duk ɗaya ne ai duk azumi azumi ne a wajen hukuncinsa ne yake ya bambanta amma a ainihin tsarinsa ba shi da wani bambanci ba bambanci tsakanin azumin farilla da azumin nafila sai a wajen hukuncin kawai wannan lalle ne wannan ko an so shi yasa suka ce to ashe tun da yake azumi na nafila ya inganta da niyya da bayan hudowa alfijir to na farilla ma ya inganta suka ce kamar wancan hadisin lafiya malamin bai yi tuniyata minan laili to mujmali ne saboda a wajen su a masabar imami abu hanifa duk inda yake an kawo kore abu wanda yake ba a kawo ta ina aka kore ba ya zama kuma abin za a ga ya samu daga wanda yake bai cika wannan sharaɗin ba to sai a ɗauka cewa wannan korewar bisa ijimali ne yanda imami suyuɗi yake faɗa a kaukabus saɗi wa na haula nikaha illa bi wali wa qad huki duhulu hafil mujmali wa na haula nikaha illa bi wali Mhm, wato farko yake cewa wa- wa- huwa allazi lam tattarih dilalatu falaysa minhu iz badat iradatu mhm, ayatu sariqatin ومسح الرأس وهرمة النساء ورفع البأس ونهى لا- لا نكاح إلا بولي وقد هكي دخولها في المجمل abin da ake kira mujmali shine abin da bai- bayaninsa abin da ake nufi da shi bai fito a fili ba shine mujmali wanda ya gabata garin cewa dai shi mujmali akwai abubuwan da yawa da suke kawo ijimali ko ishtiraki a lafazi ko tasarifi ko makomar lamiri ko makomar sifa duk irin waɗannan suna kawo ijimali ko a to shi yasa mu a wa- a masabar imami shafi da ta imam malik ma kamar ayar da ta zo cewa a shafi kai tunda ba a yi bayanin kan iyaka ina za a shafa ba duka ne ko ba duka ba to mu a wajenmu ba mujmali ba ne duk da cewa ba a yi bayanin cewa ga iyaka inda za a shafa ba ne sai muka ɗauki cewa wannan ba da aka sa ta nuna umumi wamsahu bi ru'usikum baki ɗayan kan naku ashe kamar kan za a sa a shafa ma kenan dan ana nufin a nuna cewa a shafi baki ɗayan kan shafi a shafi'awa ko suka ce a a iyaka inda za a ɗora yatsun hannu guda uku ai shikenan ya isa in aka ɗora mutum ya ɗora hannunsa a kansa ya ɗauke ya shafi kansa ya ce ya yi ya shafi kansa ashe ya isa kenan wajen shafi'awa hanafiyawa ko suka ce a mujmali ne wannan ayar ta shafar kai mujmala ce shi yasa sai a nemo hukum bayanin ta a sunna to an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafa musu abin da yake gwargwadon rubi'i na kai yasa suka ce to karancin abin da zai isha a shafar kai a shafi rubi'in kai haka nan kamar eh, ayar cewa a yanke hannun barawo wajen malikawa da shafiyawa suka ce ba mujmala ba ce ko da yake ba a yi bayanin zuwa iyaka ina za a yanke hannun ba hannu ana sakin hannu kan iyaka tafin hannu kawai ana sake zuwa nan ana sake zuwa nan gabar ah, gwiwar hannu ana sake har zuwa kafada ma yadu ne to an ce ko sari ko sari ka tufa kada wa aidiyahu ma aka ce to wannan ai duk da haka dai ba mujmali bane sai a dauka alal ala aqalli ma ya qaw alaihi ismul yadi bisa karancin abin da sunan hannu zai afku a kansa shi kenan sai a yanke zuwa nan kenan to sha hanafiyawa ko suka ce a mujmali ne suka ce wannan a wannan ayar mujmala ce wa hurmatul nisa haka nan in aka rafa hukunci ga aini wa raful basi wa fi al ummatil hadaw wal wal nisyan wa mastakrihu alaihi wa naulanika illa bi wali to shine irin wannan to duk wajen mu malikawa da shafiyawa wannan ba mujmali bane amma hanafiyawa sai su ce mujmali ne la siyama liman lam yubayyit niyyata min al-layl mujmali ne a wajen su ba azumi wani iri ba azumi ingatacce ba azumi cikakke ba azumi abin kwadaitarwa a kansa ba azumi mafifici to ta yi kowanne aka shafi a cikin wannan kowanne aka kaddara magana ta cika ashe to tunda ba a san wanne ne za a kaddara ba ya zama mujmali ne kenan abu ne wanda ma'anarsa ba ta bayyana ba suka ce so a wajen su a ɗauko cewa ingancin aka kore kawai to ba daidai ba ne tunda in aka ɗauka aka kaddara ba azumi mafifici magana bata cika ba ai magana ta cika ta fito da ma'ana Na'am.
to me zai sa a ce lalle dan an ce ba azumi a ce ba azumi ingantacce ake nufi me yawa ba azumi mafifici ake nufi me yawa ba ma- azumi cikakke ake nufi kowanne ya yiwu a ciki to shi yasa su a wajen suka ce ai irin wannan mujmali ne suka ce to ai tunda yake azumin nafila ya inganta cewa ai niyyarsa da rana to wannan hadisin sai dai mu dauka kawai ma kan cewa mafificin ake nufi kuma dai ne azumin farillar da daddare kafin ra- alfijir ya hudo ya fi kyau amma in ya bari ma daga baya yayi ya inganta a wajen su hanafiyawa to akwai masabobi uku dukkan wayannan masalolin akwai hukunce-hukunce da yawa da suke komawa a kansu ta fannin usulu da kuma hujjojin da kowannen su ya kafa hujja da shi guda uku ne dai Mhm.
jazimatan kuma niyya ta zamo yan- yanke wanda ya niyya cewa idan gobe daga ramadan ne to ya niyya azumin goban wannan bata isar masa ba sai in ya tabbatar cewa goban daga ramadan ne
fanniyatul mutaraddidatu niyya mai kai kawo badilatun batacciya ce kaman nawa lailatul shakki wanda ya niyya dare na talatin daga sha'aban wanda bai tabbata an ga wata ba na'am siyama gadin ya niyyar azumin gobe in kana min siyami ramadana in kana in kana min siyami am in kana min ramadana in ya kasance daga watan ramadan ya tabbata cewa an ga wata ah, lam yujzihi to wannan niyya tasa bata isa masa ba domin niyya ce mai kai kawo zamu karasa al-thalithu Ah, wato na ukun shine tajdidun niyyati sabunta niyya Ah.
kama azumin ramadan bayan ta'ayyinun niyyati da kuma ah, wato ta'ayyinun niyyati eh, da tabitun niyyati sai kuma tajdidun niyyati sabunta niyya Ah.
wanda mu a masaban mu mustahabi ne azumin ramadan da duk wani azumi ma wanda yake wajibi ne a jeranta shi to sabunta niyya mustahabi ne Ah.
mutum ya niyya ɗaya ta isa masa wa kafat niyyatun lima yajibu tatabu'uhu wanda mai mutasar ke fada to Ya yi azumin macen da take haila tana azumin ta yi niyyar ɗaukar azumin tana ci azumin ya ya idan aka sami yankewa ai duk azumin da yake wajibi ne a jeranta shi sai zama kuma an yanke shi saboda wani dalili Na'am.
to dole in za a koma sai an sake niyya wacce niyya ta farko bata isa ba Na'am.
niyya farkon bata isa ba sai an sake niyya to a salisu na uku daga rukunan azumi zamanu saumi zamanin azumin zamanin da za a afkar da azumin a cikinsa wa huwa min tulu'il fajr shi as-sadiq ne daga hudowa alfijir magaskanci na'am hudowa alfijir wanda yake magaskanci ba Na'am.
wanda yake ake kiransa zanabu sirhani ba na'am ba zanabu sirhani ba na'am jelar a, wutsiyar kura na'am wanda shi alfijir na ƙar- na ƙarya ke wanda zai fito a ga ya ɗaga kuma sai a ga ya kwanta ba hasken ya shafe Na'am.
ya koma ba to wannan ba shi ake nufi ba alfijir wanda yake magaskanci wanda in ya fara fitowa zarcewa yake na'am Mm.
ila ghurubi shamsi har zuwa faduwar rana Na'am.
har zuwa faduwar rana fi ghairi ayyamil hayd wal a nifas cikin wani kwanukan jinin haira da kwanukan jinin biki na'am wa yawmil fitri da ra- da ra- da ranar sallah karama wa yawmin nahari da kuma ranar sallah babba wal- wal yawmaini ba'adahu da kuma ba'adahu kwanuka biyu da suke bin ranar sallah babba na'am li ghairi mutamanti- mutamatti'in ga wanda yake baye tamattu'i ba bai umra a shi a watannin hajji ba na'am shi wanda yake ya yi umra a watannin hajji in bai samu abin da ba zai hadaya da shi ba sai ya kwa- sai ya azunci wannan kwanuka biyu da suke bin babbar sallah.
a su babbar sallah da na uku ma da yinin na uku wato su ake kira kwanukan mina inda an ce idan bai samu hadaya ba ya azumin kwana uku a wajen hajji ya azumin kwana bakwai kuma in ya koma gida faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin zara ja'atun tilka asharatun kamila to alhamdulillah to alhamdulillah